ce baya jin bulala bagade ya tsorata ya ki Kano zuwa sai baba Buhari da ganduji bagade ya Yawa.
firgita ya ki sai zuwa kun yi takwas in bai duka ya yarje bagade ya tsorata ya ki zuwa karyar banza kwadara ga tumu bagade ya firgita ya ki a zuwa sakon nasu da gawuna ne wannan bagade ya tsorata ya ki zuwa mishinan a garin na kana wannan bagade ya firgita ya ya ce ki ku zuwa tambayi zula a yanzu da safen nan Ah.
bagade ya tsorata ya ki Wai a zuwa shekara uku zula ina ka tsaya bagade ya firgita ya ki zuwa kayi wa 'yan yankin ka abun kunya bagade ya tsorata ya ki zuwa ba makaranta asibiti ko hanya bagade ya firgita ya ki mutuwa zuwa daurin aure da gurin jinya magade ya tsorata ya ki zuwa masallaci koko islamiyya magade ya firgita ya ki shekara zuwa uku tun kai ba babin kirki magade ya tsorata ya ki ba zuwa wani alhairi na amamaki magade ya firgita ya sai ki ka ce zuwa wa matasa su haɗu su je yaƙi kai magade ya tsorata ya ki da zuwa dole kana ya su yi maka tawaye magade ya firgita ya ki dan zuwa kukan matasa war haka ya waye magade ya a tsorata ya baka ki zuwa birni kawo kwanta mutan ƙauye a magade ya firgita ya ki Mu zuwa dai sai Baba Buhari da Ganduje. Magadi ya tsorata ya gizuwa.
ƙaryar banza kwaɗa ya ga tumu Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya.
magade ya tsorata ya ki zuwa Tarera banza kwada ya ga tumu.
Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya magadi ya tsorata ya ki zuwa. Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya.
Sarkin je gobe da yau Allah kai ke dafa mana koyaushe.
Magadi ya tsorata ya ki zuwa.
Ga wake ya zuba ɗaya ba da kai ne masanin tushe.
Magadi ya firgita ya ki zuwa.
Allah kai mai duka ne dukkan lamura sun jingina ko yaushe.
Magadi ya tsorata ya ki Ga zuwa.
kanawa na roƙo kan duje Buhari su ba mara ɗakuya.
Magadi ya tsorata ya ki zuwa.
Tare da banza kwada ya ga dumu.
Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya.
Jira yarda da isa ka daɗa su gurin hasken duka shi na sani.
Magadi ya tsorata ya ki zuwa.
Manzo abban safiya hasken haske shi ne sanadi na sani.
Bagade ya firgita ya ki zuwa.
Yaran muka sa ahali har ma da sahabban annabi imani.
Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
har ma sharafa waliye har ma baba buhari da kai ya tsaya Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
tariyar banza kwada ya ga tumu Kanawa ne suka ce sule shekara uku baya ina ka tsaya.
kanawa ne suka ce su sun yi takaicin wanda nan zakiya Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
wai nan sanata ya tafi an yi shekara uku zule ina ka tsaya Bagade ya firgita ya da ki zuwa.
rashin kunyar mahadidu a shekarun da aka yi ya zo ya giya Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
sai yanzu ya ce zai zo zai ga al'umma kai ka ji abun kunya Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
tariyar banza kwada ya ga tumu Kanawa ne suka ce sule shekara uku baya ina ka tsaya.
Na san wannan lamari ya dade yana yi wa jama'a ciwo.
Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
Haƙƙin jama'a ka rike kullum kai dai burin ka ka je yawo.
Bagade ya firgita ya ki zuwa.
Shekara ɗaya ce ta rage sai ka kwashi 'yan anshin ka kuje kiwo.
Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
Motar sanata da ka hau bana tilan sai ka sauka a kan hanya.
Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
Tariyar banza kwada ya ga dumu.
Kanawa ne suka ce sule shekara uku baya ina ka tsaya.
Shekara uku tau da kai ko kan famfo ba inda ka je ka kafa.
Bagade ya tsorata ya ki Ba zuwa.
aji ba asibiti kuma ba islamiyyar da ka je ka kafa.
Bagade ya firgita ya ki zuwa.
Babu zancen kwalbati ko titi ko sabon fon na wutar neba.
Bagade ya tsorata ya ki A zuwa.
cikin sanatoci ka zarce kowa amma a abun kunya.
Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
Tariyar banza kwada ya ga tumu.
Kanawa ne suka ce sule shekara uku baya ina ka tsaya.
Kana wake cewa dole wai kana nan ka gudu ka bar su.
Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
Shekara uku can baka zo ba suna nan ga su da ransu da ƙarfinsu.
Bagade ya firgita ya ki zuwa.
Sai yanzu ya ce zai zo dole ne kana za a ji kukansu.
Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
Shekara uku ta muke nan su da ramuwa za mu yi maka ta gaya.
Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
Tariyar banza kwada ya ga tumu.
Kana
ya gwada ya ga dumu Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya.
ko ya san matsalar zulu ko da yaushe shi ta aje ya iya Magade ya tsorata ya ki zuwa.
baya kishin jama'a don kan shi a komai zai yi akwai rakiya Magade ya firgita ya ki zuwa.
kuma ka tsoro ka jan rigima in an kani za shi hau igiya Magade ya tsorata ya ki to zuwa.
bana mun gane magade shi zula irin aikin waya shi ya iya Magade ya tsorata ya ki zuwa.
dare da banza gwada ya ga dumu Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya.
kana sai baba buhari da ikon mai duka za ya yi maimaici Magade ya tsorata ya ki zuwa.
alamai mai ja mana baba buhari na mulkin shi da adalci Bagade ya firgita ya ki zuwa.
kullum burin shi mu hau saiti a kudin da arewa mu san yanci Magade ya tsorata ya ki zuwa.
alamai mai ta alamai mai ta da tija ka ba mara da kunya Magade ya tsorata ya ki zuwa.
dare da banza kwada ya ga dumu Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka ka tsaya.
da mul islam ka shin gwiwa a kano ba ka gwada bambanci Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
mata da maza birni ƙauye sun je kai ke musu adalci Bagade ya firgita ya ki zuwa.
alamaimaita alamaimaita aikin ka yana da da inganci Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
mu kanawa ga mu da ganduje birni ƙauye duka ya raya Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
dare da banza kwada ya ga dumu Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya.
ga nasir ga nan sanatan mu na gobe cikin izinin Allah Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
Alhaji Nasir tashi fito sanata Allah dafa maka mun kulla Bagade ya firgita ya ki zuwa.
Goma sanata shekara uku ya hautar kwan sama ya lula Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
bana kai za ka yi mana nasir ga wani tashi ka ba mara dakunya Bagade ya tsorata ya ki zuwa.
dare da banza kwada ya ga tumu Kanawa ne suka ce zula shekara uku baya ina ka tsaya.
dare da banza ihun kawai Mu mun san yankin shin Kano.
shekara uku tun baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana Karyar banza ihun kawai.
ko mun san yan kishin kano Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau ne za ka yi mana.
kuma san barin kunya kake dan kana da abun kunya tili Karyar banza ihun kawai.
ai naɗa tabarmar kunya kake a wakilai kai ka zama wuli Mu mun san yankin shin kana Kano.
wani zare idan iska mun san rogo kuma mun san dankali Karyar banza ihun mun kawai.
gane waɗanda suke kishin kano a cikin manya ko gangana Karyar banza ihun kawai.
ko mun san yan kishin kano Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau ne za ka yi mana.
Eh, a cikin sanatocin nan uku babu ragota mukar zulan kano Karyar banza ihun kawai.
san taral a kano mun daddara kuma mun san mai kishin kano Mun san yankin shin Kano.
da kaki ko zara idan ka baya nufin kishin jama'ar kano Karyar banza ihun ta kawai.
babu hol kuma babu asibiti makarantu ma sun dangana Karyar banza ihun kawai.
ko mun san yan kishin kano Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau ne za ka yi mana.
shekara uku tau da aka yi kai me ka kawo a yankin ka ne Karyar banza ihun kawai.
tun da zababban sanata kake bayan gwamna kai ne gane Mun san yankin shin Kano.
kansiloli ma sun fi ka dan kai kana kishin samun ka ne Karyar banza ihun kawai.
na gida ma sun koka maka madubu sun ce su sun dangana Karyar banza ihun kawai.
ko mun san yan kishin kano Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau ne za ka yi mana.
ka ce za ka gurin jama'ar ka shekaru ukun da kai mutuwa su kai Karyar banza ihun kawai.
kai sanata ne sun tura ka shekara uku zan can me ku kai Mun san yankin shin Kano.
ko ku sai yau ne ka tuna da su ko suna nan ko mutuwa suka yi Karyar banza ihun a kawai.
yanzu kana neman ƙuri'a ka zo kana so za ku yi magana Karyar banza ihun kawai.
ko mun san yan kishin kano Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau ne za ka yi mana.
shekaru uku tun ba duniyar ka ana komai ba ka zuwa Karyar banza ihun kawai.
idan aka yi mutuwa ba ka zuwa daurin aure ba ka zuwa Mun san yankin shin a Kano.
buɗe masallatai ba ka zuwa ko kun Kano.
Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana?
Ga sanatoci na zuba ayyuka su yi ginin bohol kuma su yi aji.
Karyar banza ihun kawai.
Su yi ginin asibiti da magani da a kyauta ga injin gwaji.
Umar san yan kishin Kano.
Wasu har aikin titi suke tsuna ko suna na yi ba aji.
Karyar banza ihun kawai.
Kulu muhara da shi baya haka sai ya zare do ya ki magana.
Karyar banza ihun kawai.
Ko mun san yan kishin Kano.
Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana?
Maganar yar ta ɗaya muke kaga feda biri ya tabbata.
Karyar banza ihun kawai.
Azu da ashe ka san takun ka yau da yan jikin bagadi ya jigi.
Umar san yan kishin Kano.
Sai ka fada biri gandu da dan hankalin jama'a ya karkata.
Karyar banza ihun kawai.
Yan lokal gamman zagi suke, yan fansho na halka mana.
Karyar banza ihun kawai.
Ko mun san yan kishin Kano.
Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana?
Su baba Buhari da baba gandu jamu a Kano ko gobe ne.
Karyar banza ihun kawai.
Buhari yana son sai ta kasa, gandu ja Kano sai tun sani.
Umar san yan kishin Kano.
Alamai mai ta gandu da dan mun san kai ba mugu bane.
Karyar banza ihun kawai.
Zula kullum shi sai mugun nufi ga tsoro ga san zo kana Karyar banza ihun kawai.
ko mun san yan kishin Kano.
Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi mana?
Sabon Nasir Gawuna ne ka ta fitan can mai kishin Kano.
Karyar banza ihun Kano kawai.
zakiya sun ce ka fito musu yau kai ne sanatan zakiyar Kano.
Umar san yan kishin Kano.
Yau dai ga Mahadi ya firgita alhakin ga na yan fanshan Kano.
Karyar banza ihun kawai.
Santaral sai Nasir Gawuna bayan gudun manya ko gangana.
Karyar banza ihun kawai.
Ko mun san yan kishin Kano.
Shekara uku can baka zo ba idan ka zo yau me za ka yi Kano mana?
sai ganduje, sai ganduje, ba ma shakkar haka.
Ƙaryar banza ihun kawai.
Magadi mugun halin ka ya sa kowa a Kano ya guje maka.
Umar san yan kishin Kano.
Birni kauye sun ce tsula shekara uku ka gudu a haka.
Ƙaryar banza ihun Jama'ar kawai.
birni kauye zagi suke, Umar san yan kishin a Kano.
kowa na cewa mugu kake.
Ƙaryar banza ihun kawai.
Sun san mugun hali kake.
Umar san yan kishin Kano.
Yau shekara uku wai sanata kake, Ƙaryar banza ihun kawai.
babu amoyi a labarin yake.
Umar san yan kishin Kano.
Harka ta arziki ba ka zuwa.
Ƙaryar banza ihun kawai.
Cikin daurin aure ba ka zuwa, Umar san yan kishin Kano.
tafiya an mutuwa ba ka zuwa, Ƙaryar banza ihun kawai.
ne makarantu ma ba ka zuwa, Umar san yan kishin kai Kano.
buɗe masallaci ba ka zuwa, Ƙaryar banza ihun ka zo kawai.
ka ga al'umma ba ka zuwa, Umar san yan kishin sai Kano.
an ilke ka kake zare ido.
Ƙaryar banza ihun kawai.
Nasu da gawuna ya tare da haka, Umar san yan kishin ya yi Kano.
tare da irin wannan hali naka.
Ƙaryar banza ihun kawai.
Martana zainawa zagi yake, Umar san yan kishin Kano.
zainawa ma ya ne maka.
Ƙaryar banza ihun kawai.
Bibi ya ce ya haka.
Umar san yan kishin Kano.
fitar da irin wannan hali naka Ƙaryar banza ihun ga kawai.
abdullahi abaz dan gagara Umar san yan kishin Kano.
kowa ya gidan sarki ya takura Ƙaryar banza ihun kawai.
murtala salama baya jira Umar san yan kishin Kano.
dan garo ya ce sun dandara Ƙaryar banza ihun nasir kawai.
algogi yana kishin kano a Umar san yan kishin Kano.
yana layin sai gandojan kano Ƙaryar banza ihun kawai.
shugaban jam'iyya dan garaye ne a Umar san yan kishin Kano.
da tije na kishin kano Ƙaryar banza ihun kawai.
yan bata sun ce gandojan suke a Umar san yan kishin Na ji Kano.
yan buci zagin zula kawai suke. A Ƙaryar banza ihun kawai.
kai bar dai ma ya zine maka. A Umar san yan kishin Kano.
mandar uguma gandu je runguma.
Ƙaryar banza ihun Wanda ya kawai.
ce zula akwai san rigima.
Umar san yan kishin Ga Kano.
alan bukar na mako na ginin mu ne.
Ƙaryar banza ihun Da kawai.
shi ma na san dan layin mu ne.
Umar san yan kishin Kano.
Ahmad kara ya jinin kara ya ne.
Ƙaryar banza ihun Ga suna ta kiran ka ne Mu mun san yan kishin Kano, jajirtaccen dan kishin kano ƙaryar banza ihu kawai.
unguwar gini lla nawa ne Mu mun san yan kishin Kano, lla na mako da shirin sa na gaske ne ƙaryar banza ihu a kawai.
zainawa lalayen mu Mu mun san yan kishin a Kano, gizawa zainawa babba ne ƙaryar banza ihu zainawa kawai.
ya ce shi zula na danke ne Mu mun san yan kishin Kano, murtala zainawa mai kishin mu ne mu mun san yan kishin Kano.
ta bar kan wasu nan mu na togana